ala yara. Bai zama layewa bai layewa yana la. Ya na laye. Ya mina laye. Ya wa mara la. Ya wa saifar laye wa halamin da la. Allah ka min fata. Kalila tangala bada fata. Kasira ta sarki Allah. Abuwa bil kairi wa kalakana abuwa bil Allahumma abadana. أبواب الرزق وقد لقنا أبواب الفقر اللهم أبدانا أبواب الجنة وقد لقنا أبواب النار فتحا ما شاء الله لنا تبيد مكة وتبيد فرقنا وندم أبائنا لا باري Gabanin na murya ina na bara ba sahib na gaya subhanallah gana mara baba mara baba alhaji abdullahi subhanallah yana tabe da makaho kowa ya je ni ya sani yiri wannan mai kai wasan na tayar gaga yiri wannan Kulika magana mana lele da bida an wajen mai. Lami da an wajen mai har baba yan madan dan zaki. Subhanallah. Madala da. Ya jagora wanda ba ya saka na rami. Sai na labari da bida makawo. Iri wannan ya arkinsa ya fi fiɗa shi. Gani yana mana alge gama ana fitar ɗan tauri. Madalla Allah, tafi da makaho, gani da dogon yawo na sai kashe kuɗin zamani. Subhanallah, ina nan zaune a kanan mata dabu. Zaune baya wata rana, da na gama da rai na sauka garin gogo. Taba magani. sana kan wata na je gagawa na ta da mutan gagawa na ce salamu alaikum marala madawa ba da yaro mutan gagawa ka tambayar tafi da makawo garin nan na ako mala ko da akwai wanda tafi da makawo a garin nan namu da akwai wanda amma wanda mai namu ba kai ba kwa ba mo ya gari mina tsoron sa na ce ku kai na wurin sa ai ne ba kwa ne sannan ba da gani kuma zai ji tausayi na makawo suka dayi da sauri sai suka kai ni gidan iri salamu alaikum ya hiro ya kyale salamu alaikum ya hiro ya kyale kada salama ya kyale subhanallah iri wanzami na tayar gaga ya lakwa daga zaure ya gada mini zawak daga mama da kamar jirgin sama ne zai tayi ina zabar malam har igiyar wando ta tsinki subhanallah dan aye suka zabar kan jama'a suka kai dan bata suka bar mamin da ta ajandar wai za a yi wa makaho aiki subhanallah daga mama da iri wanzami gurin da ya ban mamaki yaya ya leko da karaure wai tambaya ya fara tafi da makaho wai mai kake nema a gare ni iri wanzami na na mana algera na ga mana jaraba tafi da makaho a garin nan namu watakila kai ba ne. I ba ne. kakata na baka bayani tafi da makaho kan gidan mu kenan ba na yi wa makaho harki subhanallah iri wan rami mai na da dalilin da baka yi wa makaho harki saboda makaho lallai akwai dalili subhanallah ga ma malam ba maganar arkewa in na saba ruwa ma dai dukiyar mu sai ta kare in kuma ne muku arke har abada wai ba shi da sa'a subhanallah idi wanda mai lalle ka saki hanyar Allah Gaya ma malam ka dawo hanyar Allah domin Allah ya hana shafi shafi maganar banza ce ka yarda da Allah sai ya baka ba haka in bai baka ba ba mai baka tafi da makaho subhanallah wai tambayar kaza ne ka zo arkin ne ko kuma ka zo yin wa'azi ne in wa'azi ne za ka yi ga turmi zauna da kai wa'azin ka za a yi mata su baka guntun tsaba subhanallah Ere wan rami janar manajan yan arke birgediyan kasar yan arke ka iya arke dan tsananin iya arke kai wa kurma gyaran farka baraka da kaukun da ya buɗe saboda makawo ka same ni ka neme ni ka same ni arke kake da bukata a je kudin ka inda ya ne ka samu ina yin min narwai na samu farin banza na gaya ma malam ya shige gidansa ya samu kato koma ya baza su a jeji kowa ya mata kayan dirka subhanallah suka zo suka ajiye ne ji nake ishan wanka ne subhanallah ana haka rami na gaya ma malam ji nake ramin dangane subhanallah ramin da ya tona ranar gaba bakwai ya tona subhanallah yawwa daidai wanzami na tayar gagawa ya shige gidansa ina jin kesar kesar buzar buzar kekar kekar subhanallah madalla Allah ba barzar masara ba ba na alkama ba ya haka ba da ba barzar dawa ba ya haka ba da ba barzar wake ba ne je nake barzar gero ka je na yin mena ina wannan wanda mu ai ba yi da laifi har ma barau barau zai ba ni subhanallah wata yarinya ta gano ni tana tallan kusanta ta gana a zaune ta ce la ilaha illallah saboda makawo ni za na tambaye ka a ƙasar nan tamu kai ba kone sai na ce mata yi ba kone subhanallah kana da ɗan jagora na ce mata a'a ta san ya haka bada ta hina sa ka hanya mai gidan nan idan ya leƙo hankalin ka sai ya tayi na ce ƙarya ne sukar ra'ayi ne wannan wanza mun ba mai sa masa laifiya har ma barau barau rai ba ne tafi da makaho wannan ƙara da kake ji ba barzar wake ba ba na alkama ba ba barzar gero kaya kaya ma malam ba barzar dawa ba ƙara da kake ji ai wannan washin alkali tafi da makaho yawwa kani ƙara da kake ji gare ya wasa wuka an gaya ma malam dutsen da kayan rami subhanallah iri wan rami ya shiga gidansa bayan wannan kuma iri wan rami kun san wan rama kirki in za su yi arki ruwa na arki ana zubo shi a moɗa a'a banda iri wan rami ya haka fara shi dai arkin in dai zai maka arki Idi wanda mai garwa guda yake yin Subhanallah. Idan ya tahi, wanda ma alheri, ga ma malam, su suke da sabulu. Subhanallah. Idi wanda mai sai ya ce ya zabo soda su da su da da sai sai sai. Ya jika a gabansa, wanda ma alheri, suna mawashin fata. Idi wanda mai na tayar gagawa sai ya ɗauki biliyon na suminti gare ya wasa wuka sukan rika ya yi rami wahalala wanza ma kirki kwaya na da rabera don ajiyar alkansa banda iri wanza iri wanza mai sai ya zo alkansa san wa koman kada ta ɗaukar taki Tune da bera ta sa, ke nake buhun bazara ne ka ja ya tarin harka ne. Subhanallahi, wanda ma kirki, idan suka zauna kowa yana kaho na misali. Idi wanda mi, bakin garwa zai ɗauko majaujawa ita ce ‘yar tsago. Garin ya jan ya jini ya janyo game da autar hanta, ka san ko magana ta ƙari kai. Subhanallahi, ya ke bara zauna na tabi da na yake neman ki. Wannan na. Ya kama mata. Wannan na. Iri wanza mai, kun san wanza mai kirki, in za su yi shayin yaro, da ‘yar ƙaramar arkansu, saboda shayin yaro. Suna gina autar rami mala saboda tara jini. Iri wanza mai, gaba bakwai zai tona. Subhanallah. Na yi matuwa a gare ku har ma na kai muku wannan zancen. Idi wanza mai na garin gagawa. Yawwa. Shi ne na tambaye shi, na ce idi wanza mai. Subhanallah. Dirkoki aka aje. Kishan wanka ne? Ya ce mana a'a. Idi wanza mai. Ga gero kwano goma. Wai ra'ayi firar suna ne kwakwa firar daurin aure ne kwakwa firar gayyar noma ne. Ya ce mana a'a. Idi wanzami na garin gagawa. Ni ka ban mamaki ka ka to saba'in ka girki. Yan aduwar suna ne ko kuma yan aduwar fada ko kuma yan gayyar noma ne. Ya ce mana a'a. Idi wanzami ga turmi na da fafa. kaje a gabanka ga makara ga hebar malam da kaje a gabanka shine wani rami an yi rashi a gida aka raya ta mana limamin da ka kawo zai hudu ba suna da ko kuma zai haduwar fardawo ya ce mana da ka ta tafi da ni tambaya na ta dame ni ai za na baka ansa idan ba ka saurare ni ina ta sauraron ka babba iri wanzan tafi da makawo ina baka bayani kuma dalla dalla itacen nan da na aji da so nake yin aiki iri wanzami na tayar gagawa gyaran nan da na aje wannan gyaran gumba ne subhanallah ƙarfin da da na dara wannan yan daukar gawa ne limamin da na kawo wannan shi ne sallashe ka a iri wanza ne duk wannan maganar banza ce subhanallah makara ga yabir waya ana ma harke kora zai yi halarta idan ka mashi abin iri wanza mi wannan maganar banza ce ya daga na zo aiki malam har a idan sallah na daye da sauri malam za na gujewa aiki saboda makawo babu gani a gare ni na rarrafa ya biya ni da rarrafe da laya zana ranar mulsa bayan muka yabe dai wani rami a nan ne karo da mai da hiko sai ya gama ne ya damke ya gama ne ya damke ya mini daurin butar mahala babu motsi babu alama subhanallah dai wani rami ya samu dirka ka ji hannun dama na dirka goma. Ganga kirji na ya tokare ni da dirka goma. Iri wan rami, kaji gadon baya na ya tokare ni da dirka goma. Hannun hagu ma ya tokare ni da dirka goma. Ya dayo ya war kuka ya bini ya mini dankan daki. Subhanallah. Iri wan rami, subhanallah. yana nan zaune yana da kaushin hannu bari ya shafa ruwa na fatar koyi ta koma geya subhanallah iri wan rami kun san wan raman in za su yi aski suna kiran bismillah wan rami sai ku ya jawo a shari'a tabka subhanallah daga ma malam ya kama tafi da makawa kai da ka je akuya zai daki Subhanan layi, ya bada kesar kesar, budar budar, sai wani kekar kekar kama na yanka katako. Subhanan layi, can zafi ya ihe ni, gare ya billo ke ya ana ya mini yanka goma, kamar mai fai da kabewa. Idi wan rami na tayar gaga, ka tafi da makaho. Subhanallah. Ire wa rame dan Allah ka sake ni na huta. Yawwa. Kafi ya raki wai yaushe aka faru a rikin. Subhanallah. Na ja ire wa rame na garin gaga. Ka sake ni na huta ko ka sami gidan aljanna. Yana yi bozar bozar kekar kekar jeme jeme. Ire wa rame ni dai ka sake ni na huta. yadda ta bai da makaho zan baka bayani ne na gajin halin kakanmu daidai wani rami wanne na halin kakanku yadda halin kakansu kuma ya fara da ya gani subhanallah na ta daidai wani rami ka sake ni na huta ko ka sami gidan aljanna na ga ma malam na ɗauko riga riga shadda da agogon hannu wadda ka fa Idris ya bani ya raba na Allah ya ji kanka in gaya mamala na da ta da hula rana ɗari biyar zan baka ka sai sabulu ka wanke hannu ka dan Allah ka sake ni na huta ta bai da makawo har ka yi mini rancen bara ba magana shadda ba ka tukwarin kana wanda har kudin ta har kayanta ta bai da makawo in maganar hula sai kasuwar gurme ta garin har kudin da har kaya tabe da makawo aga ma malam magana ta gilashi dobe san ga har kayan tabe da makawo magana ta kuɗi kuma ko bankin ikwa ka bani wannan arzikin sai na kare kai hono lo na sha wuya a wannan aiki ba masoyi na ba wada makina ba na ba ta ya masa aikin wannan ba ire wanda mai wancan na garin gaga ya ba mamaki wurin da ya ba mamaki su ba hana layi iri wanda mai alka da tausayi ba alkansa daban take kowace na zarruna su ba hana layi alkarfa da ana gaya mata wa aka samu za a sha nama a garin nan ɗaya kurjan kurjan ɗaya wa wurtau ɗaya wa welo ɗaya gora gyasa da gashi ɗaya na daki na jike ga suna ɗaya barnar fata ɗaya ga ta da waya gaya wa jini ta zarce ɗaya arka ta su kwakwalwa mara ba da ke mun samu ɗaya ɗauki da rishi sunan ɗaya kare da ita kare dangi inda fito daga arkin na mutum dubu sa kare akwai wata arka ta sa tafi da koyi da harshe kaji wajen firka fili ne subhanan arka ta sa akwai wata arka ita sai kare na masa a dole dai ita ce babba. Warka ku ya ce kurba amma sun mamara lital. Subhanallah. Iri wan rami na tayar gaga. Wanda ya ban mamaki. Na ga mama da. Iri wan rami. Matar nan ta sa ai gane gobara da halarta. Matar wan ramin. Subhanallah. Matar iri wan ramin. Bari dai da ba ta kirarin. Burtuka cika zaure, mayayyara ce kwana, annoba ce rayi, matar iri wanzami. Idan ka kanta ta kanka, kuma gida ba sa'a, in kuma ka cika koma, in gaya mama, yawwa, matar iri wanzami. In ka kanta ta kanka, kai da gafara sai dai ma wuta sun koro sa. In gaya ma malam, matar iri wanzami. in ka ganta ta kanka kuma gida ba sa'a maguyar mutan gagawa in kuma ka ji ka koma barayi su sace hajjar jakar kudin ka ta wani ka tawo gida sai ka tarar mata sun yayi ka tafi bai kuwa sai rin bina gidan ka su kone subhanallah damina ta waɗe ka tafi yaran shuka ƙarshe ka da daɗe ma ya sa matar nan ta sa subhanallah matar irewar rami sai ta yi fitsari sai gida saba'in yaro gare ta kama ruwa har rijiyar gare ta kone matar nan ta sa subhanallah mai jigida da tayar tantan awarwaro gwada tayar belfa matar nan ta sa mai ɗan kunne da yayan kuka subhanallah matar wanda mu ya gaba da yawa abinda ya yanyo faifan matar wanda mu waya ne mana arki ta ta idan ka da guda sai ka ce aure aka daura subhanallah wai tana yin mena rayuwa makawa arki subhanallah ina muku dan labari na iri wanda mu wane baya ba da imana ba da daidai wanda mi na ce muku kulli wanda ma alheri wane in za su yi shayin yaro wane suna gina autar rami malam saboda tare jini yar karamar azkar daidai wanda mi na tayar gaga in za ka kai masa shayin yaro ka kallaci yaron ku yi sallama da yaron ko da raye zai yi halinsa subhanallah daidai wanda mi in ya tashi shayin yaro ba yi da alkai shayi da gatari yake shayinsa subhanallah idan ya ɗauko gatari sai ya yi saitin yaro ji nake kuka zai daɗe sai ka ji kwabi ya daɗe kan ajima ya karmisi yaro subhanallah subhanallah Nene tafi da makawo baki abin maganar labari. Direba makawo. Subhanallah. Madalla. Iri wanda mai wasa na tayar gagawa. Maka mama da. Dandana ya danke makawo kai zai kashe kura zai kama. Subhanallah. Na jahiri wanda mai da Allah ka sake ni na wuta. ba na san surutu ba yau ya gabaru ya gabara daga can na ji motsin yaro na ce masa yaro ga abin shin goro je ka kirawa malam dan malami iyaye na ne an ga ma malam da ya nemo malam na ce ya gabara limamin gagawa ka taimake ni gare ka an ga ma malam ka karbi makawa hannun iri wanzami ya ce iri wanzami a ya gaba abin ma har da makawo ka take ya huta ya ce ta bai da makawo ka bar magana ta makanta ko gadon baya ne wannan harkin da na fara sai na wahala sai na gama haba na sake yi. Subhanallah. Malam da ya tayi. Ya dauko bota. Ya zaga ya ban daki. Ya yi da hara ya yi alwala ya yi sallah. Ya dauki karamba. Yana ta roƙon Allah. Na gaya ma malam daga shan jirkan mu ta karye. Askan mu ta karye. Igiya ta tsinke daga nan arkin ya kare. Na gaya ma malam. Iri wanda mai na sha wuya wannan harki. Subhanallah. Ba masoyi na ba, kwada maki na ba na ba ta masa harki. Subhanallah.